أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكفه فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahalus sunna da jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha biyu ga wata na safar hijira shekarar hudu wanda ya dace da tara ga watan tara biyu. a darasi da ya gabata muna cikin suratul qasas mun tsaya aya ta goma sha biyar a wannan sura kin insha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha bakwai ta wannan sura kayan akwai tambayoyi ta farko dai yana maganar mai matsayin addu'a a kabarin annan salasalin an je madina yan uwa abinda shi annan salasalin shar'anta a zuwa kabari din an je shi ne addu'a ga ahalin kubobi shi ya tabbata an an je abinda kuma aka shar'anta ma kai mai zuwa ziyarar kabarin annan salasalama assalamu alaika rasulallah wannan shine abinda aka shannan sananta maka kai ga abubakar kai ga umar ba wuri ba da mana kai addu'o'i a yi a addu'a kuma daban din da take za ka yi addu'a amma maganar sallama ce aka shar'anta ka yi a wannan wuri da addu'a ta salamu alaika ya rasulullah wannan shine abin da aka shar'anta mana kurin musaya kuma abin da aka shar'anta mana ba na bu za mu yi ba sai an zuba yana da wahala ma doyin don sallama kanta ya kada gi an za ka za a barka ma kai sai maganar cewa wanda ya samu tahiyya a ran juma'a yakan ga a nan a wuraren juma'a mutum zai zo ya samu tahiyya amma zai tashi ya kawo raka'a biyu shi kenan ya ƙare a wannan duk da akwai fatawa kamar sai ibn hazam irin su mamu shokani ta yin hakan amma gaskiya ta saba ma fatawa ta ɗaya cikin sahabbai abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya tabbatar da cewa wanda ya samu ƙasa da raka'a guda a ran juma'a zai sallar azuwa da ka yi magana mai kari da ibn mas'ud mutum maimakon raka'a biyu kudu zai yi sallar kai tsaye ta koma azur ba tare da ya sallama ba kai tsaye ne kuma ta kama ta koma kurin ta koma azur raka'a kurin kudu za ka yi ta azur ba bukatar sallama sai sai magana cewa mai matsayin wanda a cikin ɗiyan shi zai ware mowa ko bora daga galaza ma wani iya gwada san shiga wani to yanwa an sani zuciya takan samu wani abu da ya karfinta na san wani akan wani wanda ba da annabi ya ku haka irin yadda aka ce adalci ga iya haka aka ce aka yi ga mata kuma na da sanin cewa an sanar salama yadda abin da ya ce ya yi so a cikin matan aisha ce ko ka gani to amma san ka ga wani ka yi san shi akan wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wattaqullaha wa atul baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ɗiyanku bai dacewa ka gwada hinka san ka ga wani wajen ba da wani abu ko gallazawa ka gallaza mu wannan ka kyauta mu wannan wani ya saka umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam haka na mai kokarin bin umarni a budoka kuma so na zuciya Allah sani wanda shi ne abinda za a yi magana kan wannan matsala sai mai magana ita tana da kitso na roba ba ta san ba da sun cewa aiki kin ta jima haka take wankanta na ibada ba tare da ta sun ce kitson roba tsawar wani abin da an jima ana yi ba a cewa a sake sallah gaba daya zai ki tuba ga Allah a gaban kirka sun ce roba kina wanke kanki kamar na kowace mace musulma shi ne kurin a wanke kai a gaba a gyara gaba allah gafarta baya sai wani ɗan uwa ya kirya rukon yan uwa ne nan a sa cikin addu'a ganin ya ce yana ɗan kasuwa ne kuma an zaɓin ya tsaya da bashi cika iya bukata sa cikin addu'a ta allah warware mishi allah warware mishi kuma kamar yadda wani ya ma sai na ali radiyallahu anhu wannan jaje na abin ya ishe shi ma na abin ya kai mai gaya na bashi ya mamaye shi sai ce mishi zan kanta maka zan gaya maka wata addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ita wanda ya ce ko na kana da bashi kwatamcin dutsen kabir Allah zai tabbije ka biya wannan bashi kenan ka yawaita addu'a irin wannan Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman suwaka ka yawaita wannan addu'a ko a sujada ko tayya duka wuraren addu'o'i ka yawaita yin ta Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman suwaka ka yau ta ɗin sa hasabi Allah wa ni'mal wakil hasabi Allah wa ni'mal wakil Allah wa rori maka eh da irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin da manzo Allah ya ce ma da abi rajul muslim fi shay qad la tajaba lahu ba bawa da zai cikin sunan tirmizi manzo Allah ya ce babu wani bawa da zai roki Allah da wani addu'a cikin koma me ne Allah biya mishi kin kai wata yin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin balle da kokarin tashi cikin dare irin kare uku na hudu sulusun dare lokacin Allah subhanahu wata'ala ke sauka saman duniya yana cikiya ina mai roƙo ina mai addu'a ina mai tuba cikiya Allah ke ana tabbatar da shinkuri lokacin da barayi suke shiga suna suna sata kasa lokacin kare uku ko barawo ya sata lokacin barci yayin da kun shinkuri kun aiki kowa ya kai to ka tashi a wannan zamanin kai sallah akalla da ka farka manzon sallallahu alaihi wasallam ya cikin sahih bukhari wata addu'a manzon ke cewa duk wanda ya walka tsakar dare karanta wannan addu'a ya ce idan kai arwalla kai sallah Allah zai karba idan kai addu'a Allah zai karba kaga mabudin sallar dare ne mabudin addu'a ne da ka warka kai ka je ka arwalla kurum la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ghfirli awa dai tak a tashi a je a yi arwalla a yi sallah ko zara ka biyu kuma a roƙi Allah Allah warware sai amin sai za mu tashi ta aya ta goma sha bakwai Allah rama bismillah sha bakwai za mu tashi
قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين na'am ɗan uwa mun tsaya bayan addu'ar annabi Musa alaihi salam bayan ya bige baki bide ya kashe baki bide kuma addu'a da yi ta rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la ya Allah na zalamta kaina Allah ka gafarta mini kuma Allah ya gafarta mishi innahu huwal ghafurur rahim da shi Allah mai gafara ne mai jin kai ne shine qala rabbi yace ya ubangiji bima an'amta alayya irin dalilin ni'ima da kamun Allah na alamai ni'ima wasu musa da salam da ta cikin banu isra'il ana gallaza ana kashewa ya gashi ya zama to dan gata a gidan fir'auna ya samu gatanci iyakar gatanci kuma allah ba shi hikima da da ilimi allah ba shi komi ne ba abin da ya rasa shi ne kace ya allah wannan ni'ima da kamani dalilin ni'ima da kamani falan akunu zihinul mujrimin ba zan zama to ba a gaba kenan na kiyaye ba zan ƙara taimakon mutumin banza ba kaga wancan mutumin banza ne a zalimi ne ya sa shi wajen rabiya wajen kamawa ya bigiyar biki bude ya kashe ba tare da umarni ba ko shi ne wani addu'a cewa Allah ni dai gaban nan ba zan yi ba to shi kenan yanzu Musa alaihi salam ya kashe baki bude ya roki gafara ta Allah kuma Allah gafarta mishi sai an ya kama hanya kuma me yau kana
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين to yanzu mun karanta dai baya annabi Musa alaihi salam ya kashe baki bude kuma na abin ya tada mai hankali fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab yaga Musa alayhi salam ya waye gari a cikin gari yana kai da kawo mana yana yana hattara yana takalsan wato misali yana waiwaye ya diba nan ya diba nan saboda iya gudun labari ya kai ka cin mishi iya cikin wannan tahiya a cikin gari ya tarakab iya takatsantsan iya dibe-dibe fa'idar da istasarwa bil amsu he ga wannan wanda istasarwa bil amsu wanda ajiya ya nemi agajin Musa wajen ya kama mishi kan wancan makiyinsu he ga shi nan kuma shi wannan mutumin ne kuma yastasarhu yastasarhu iya neman kuma agajin Musa Musa kama mun kuma yana faɗa da wani can da ya ji Musa wanda yake kuma yanzu kuma shi kin ne dai kuma ya taɓulla ga wani kuma iya neman Musa wai mai agaji shi ne ƙala lahu musa in naka lagawin mubi musa ce kai dai halakakken mutum ne a hili kuma ta mutum banza ne kai ne a hili karara kai dai mutum banza ne jiya ga abin kuma su kai ne kai da musa da gidan jiya mai mana gidan jiya to musa da sana kenan abin ya ba shi haushi kwarai to nan allah ce falamma arada an yi shibin da zibu a dula فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
فلما أراد فلما أن أراد أن يمسي بالذي هو عدو لهما na Musa alaihi salam Allah ce lokacin da Musa ya so ya bigi ko ya kare wancan ɗan adawa su domin wa mai duk adawa dai ba ta kai ta kawo wuce ba ta kawo wuce shi a gaba duk adawa shi da wancan laifin ba wancan laifin bai ta wuce ba shi ne kawo wuri ƙara ke ba za ya bar kawo wuri ƙara zai gama da wani gaba daya dole a kama shi dole a kama to musa da salam kenan lokacin da ya niyyar tunkara wancan ɗan adawar tasu ba ƙi da kenan ya tunkare shi to ganin ya yi magana ya yi faɗa ga wannan isra'ili cewa ina ka lagawin mubin kai ne halakakke ne karar ya yi abin da musa da kai shi gina musa musa ya yi ji haushin shi ya ya faɗa kan magana shi sai tsammanin shi musa zai bigi shi tafsir zai san magana farko sai tsammanin musa shi zai bige karab kayan musa ya kai ya tona su kuma a gaban makibde kala ya musa a turidu an taɓatula ne ga makasar nafsa bin dafa bin amsa in turidu illa ta kuma jabar al'adu ma turidu an ta kuna muna musu da shi kaga ɗan adam ke ma yanzu tun da musa ya tsammanin musa shi zai buga yanzu shi ya tona asiri ya ce ya musa kana so ne ka kashe ni kamar yadda ka kashe damar ka kashe mutum jiya na malaman tafsiro tana ka a wannan magana ai magana da baki bude ce to wa ya san musa ya kashe wancan ba ma adam ba wanda ya san abin da aka mutum sai abin ka sida tashi bane ta magana zahirin magana wannan magana ce ta shi isra'ili dan uwan musa wanda ya jawo musa kashe mutum amma yanzu ya ga za a bige shi sai ya tona asirin musa e ya musa أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسي بنفسي سو kake ka kashe ni kamar da kashe rai jiya har yanzu ba kibide ya ji yanzu ne labari a sai ya tonu ashe Musa ya kashe wani mutum da ka tane ma gari ayi kisa azawa kashe karam ba kibide shi doka sai kiwa Musa wa hada fada hada in turid an illa takun jabbar fil ard Musa ba ka san komi ku zo ka zama tsakiyar a sama kasa ka zama ballaci wake Musa fada musa ne ke zama ta matsage da mana mabandaci a saman ƙasa ko ma tudu da an tukunin musulmi musa sabba ka san zama zama cikin mutanen ƙwarai kajuwa yanzu shi aka wani shi ne ke musa na magana dan ya ga tsammana ma Allah Allah ga muna musa ba shi ne ya bige Allah ne kantar abkun zai kana musa wani cikin so bige Allah shi amma shi tsammanin kayan aje sai tun asiri yanzu kenan asiri ya kai ga fir'auna an samu mai kisa dama ana nema yanzu musa a siriyato mai yawa kana
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين na'am waje a rajulu mina asar madinta sa Allah ce sai ga wani mutum ya zo daga ƙarshen rintan nesa daga garke ya samu labarin ga abin da za a wa musa kuma tsakanin da musa wurin da nisan gaske ya kada da gaugawa kwace da gudu-gudu ya nuhu inda musa yake don ya ba musa labarin ga hali da ake ciki ya ce ya sa'a iya gudu ƙwada ya musa inna na malaki a taibiru da duka almalaka manyan gari ana can ko ana shawara a kanka kuma shawarar mace ce da ya fatuluk kashe ka za'i na ce in ma a ce wancan mummun arifar auna ne da ya tabbata a cikin su da gafila ne mummun arifar auna ne ma dai wanne ne na allah bai ayyana ba wanne ki ne wancan ne mummun arifar auna wani ne daban shi ne za almuhimmu musa alaihi salam wani bawan allah mai imani wanda kuma iya cikin fadar ta fir'auna iya jin abin da ake yanzu karam ya samu aikin da zai yi ya huto ya aiki kamar da wancan mun alfahari ne tutu gafin wanda ya zo wanda turka hanyar bayyana da ya gaza ya banna ya kasa haƙuri yake ya zuba wa ku ji tsoron Allah wanzu Allah ya ba ku mulki a saman ƙasa ko kuke mulkin komi ku ji tsoron kama ku ji tsoron azabar Allah me yayi wannan bawon Allah daga cewa ba wata Allah shi kina ya kashe shi ba shi ka ya dama da imanin shi shi na ce an wadin inda mai imani yake mai iman zai ma zai ma addinin Allah yake duk inda kake bai dacewa kace dan wuri kaza ne kai a ko me kake kai wakilin addini ne an a wata fada kake a asambile kake a firmatar ka a ina kake ka ji na amma a jina mu dole ka taimaka zama ka kyale dan kana cikin ana ci da kai matsala ce matsala kuma zai ta imanin ka lazim kama addinin Allah yake kuma haka ne hada duk dinin masu imani ko matsala na abu hada fara ce ba ka makamantar fir'auna duk bala'i fir'aun amma sai da mai nasiya sai da kawo gyara yanzu za a gyara ya musu kashe dole sai da kai yan bayyana hili a gane mutum shi na haka wani bawan Allah kenan ya ji labari karab ya hoto da gaugawa Musa innal mala'i ya tamiru nabi kaga manyan gari ana nan ana shawara game da kai yaqtulu dan su kashe ka fakhruj mazakauta ana kamar garin ya bashi mamba kudin ka karin kamar garin fakhruj kautar da garin kurin wace inni laka minan nasi kuma ni game da kai Musa wala ina da cikin masu girma gaskiya magana ina ma nasiya ne duk kun tabar da kauta zikina ma ba kuma ce Allah ya kaddara ku dona asbabu ne da Allah ya kaddara na Musa zaman shi anan da barin shi gari da abin zai yi baya yanzu ne Musa alaihi salam dole ya bar gari ne Allah ya ce
فخرج منها خائفا خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين نعم فخرج منها خائفا يترقب موسى ya amsa kenan nasiya ya huta daga wannan gari khaifan yatarqab cikin halin tsoro ka iske shi yatarqab yana yana dakta yana takantsan yana hange yana dibe dibe yana takantsan ka a ganshi yatarqab iya dibe dibe yanzu ka yi huta ya sallabe amma halin annabawa cewa dole komai a koma ga Allah kullum mutum kai ya dogara da kanshi komi ka mai damu Allah ka san da Allah shi ne mai komi in wani matsala da mace kwanan nan ina jin su manganu wasu na kiran kama kan mas'alar wasu kuma akan jahilci kullum yawan musulmi zama mai basira ana hira kashe kashe cikin kwaramniya daga bige-bige banza zo na abin da aka yi kwanan nan na yan metiyo na buga mahajiri wasu ba mamaye kaza kaza kaza ka ji mutane musulmi suna wata hirar da dace wani ma suke a da gaban an kare hori a nijar wallahi musulmi ne waya wani an wata an kare hori a nijar lalle shi kashi magana ba haka yi hori ba hamon tsammanin suke ma dole ruwan da ake wancan abin ne kaga duk sama cewa shi ne ake ma tayi a gaba ne karshen damana amma abin da zai yi a can da ba zuba zo kuma tsama wani dole wanda ake ma wai wani ban hadu da ake ba ba mai wai ruwan da ake nan zuwa ruwan ta ruwan mai tiyo ne ruwan shirme na rasa ne ba balla ba haka bane mutane ku ɗaji hankalin ku cewa wai da gaba na an ƙare kuɗi a rijiyar kasan dai akwai jahilci in wani ce muku a yau a yau yau mara misali ƙasa uku ta turai masu arziki da ilimi a turai babu kamar da su a gaba alman france angleterre ingila yau wani suke kayan gona ya tashi ya bushe kuma misali wani aboki na wanda yake can amma iya cewa wallahi malam ɗan kawo da bayan gari a alman yake kuka ta dawa ta kama ba ta bushe ba ta fita wuta ta kama gaba daya to yawan idan wani nan kasashe masu ilimi ne su ne a gaba an mu wayan ke da wata bayan muna jirgin ɗaya fi jirgin ɗaya da kyau su jirgin dubu wasa ba ɗaya ba dubu wasa dubu wasa ya fi zai ba ma ba ma amma su ma yau wani suke suna jaje ruwan gazon ma gazon ma ya bushe ta biki ya ja da baya suna kallo ba abin su kayya ya ɗan da jirgin an ƙare hori ha ba mala da shiga hankalin ka kenan mai imani kullum ya dogara ga Allah kuma ce game da komai zuwa ga Allah yanzu duk da abu sai ya mutu amma yanzu ya tsaki addu'a rabbi ya ubangiji najjini min alqawmi zalimin Allah ka tsiratar da ni daga waɗannan mutane azalimi ya addu'a Allah kare shi daga sharri yanzu ya bar gari ina nuwa
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما توجه تلقاء مدين lokacin da Musa suke nan ya hutar gari an gama garin kenan ga da sirgin da ya bi ga inda ya bi ya nihi zuwa garin madayan ƙala asa rabbi an yi hadiyar nisa wa asali ina ne sun ta yi madayan masu kirkon allah dashi wani cikin babu wani kwalta ko magana wata alamomi dashi ƙungurumin dashi ko ba tamkaya ko ba ta mata hanya shi da kuma yake roƙon allah allah ka shirye da ni da kai na ta hanya ta daidai yanzu za ta kai ni duk inda wani zan samu tsira Allah ka ban hanya ka muhi kyakkyawan hanya hanya ta kware yanzu iya tafiya an takaita maka maganar Musa yanzu ya kai wannan gari ma da yana me yawa kana ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير
fasaka lahum فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير
walamma warada ma amadin lokacin da ya kai wajen mashaya kuma ce ruwa na mutanen madayan da wurin rijiya su shan ruwa yanzu ya kai mashaya ta madayan yanzu ke za a cika mace ka kai bakin gari da mai yau ana ake rijiya bakin gari yanzu ya kai wannan mashaya ta mutanen madayan waje da alai ummata minan masu ya su ya samu wasu 'yan gungu na jama'a wasu 'yan jama'a suna shayar da dabbobinsu ya su yanzu wannan jama'a da iske ga gungu guda na masu shayar da dabbobinsu kenan jama'a ne na maza waje da min dunihim mar'atai yanzu a geyi ya samu wasu wasu 'yan mata guda biyu mata biyu a geyi su wa'annan mata su ne suke mata ke mata tuda ne to wannan me ta tuda ne ma'ana suna kanga ta zo saboda suna kare dabbobinsu kasu shiga cikin wa'anta kowace tana fama tana karewa duka su ji kowace tana karewa suna kare dabbobinsu kasu game da mutum jama'a don kasu yawan mutum ya ba da bakarwa suna kare nasu musa kenan sai lura da su kal ma hatubukuma kowa mai sa mana kuka ware kuna kare ku shiga cikin mutane me mana me magana ku me batun ku me batun ku qalata wannan yan mata suka ce Musa alayhi salam la naski hatta sudura mu ba ma zuwa mu shayar tare da su sai waɗannan makiyaya sun kare shayar da dabbobin su sun tafi to kun mu mu zo mu yi ban ruwan mu kamar cewa to ya kai mata duk da maza suke zuwa tafki maza suke zuwa su kawo ruwa ku amma ta ‘yan mata mata ku zo ta wa abuna shekun kabir babanmu duk tsohon kwarai kuma an shekaru ke shi sa bai zuwa shi kuma ɗaya mata allah ba shi ‘yan wannan za mu ga matsalar cewa mata zuwa rahi wanda a wurare a bayyana a karkara akan aibanta abin kwarai har ma cewa wadin ruwan da mata ta ɗauko ta kawo ba shan shi bai arwalla haka yake abin da nan karkara aka yi magana ko ruwa ta kawo mace ta kawo ruwa daga rijiya bai arwalla ma namiji zai kawo ruwa wannan aiki ne na gida ko a musulunci ba abin da ya daga matan suka yi haka nan matan su suka yi haka nan amma abin da ya wuce to su da yanzu almuhim waɗannan mata ga uzurinsu na zuwa su yi aiki da kansu sun ba shi uzurinsu to ganin haka fasaka lahuma musa alaihissalam sai shayar da waɗannan 'yan mata nan akwai ruwaya da duka sai ce ta tabbata cewa da gaske bayan sun ƙare sirrihi da wani dutse wanda sai kusan mutum goma suke ɗagawa sirrihi don keta musa shi kada ya kama ya daga tuni ya shafa sakalahu ma ya shayar da su dabbobin fara da kaya aikin agaji yanzu ya kare dan Allah ya kare ya ya suke su shikenan ya shiga harkar shi amma su menene sun matawalla ila zulmi musa alaihi salam yanzu sai ya koma inuwa kina ko inuwa a wurin sai ya je wannan inuwa kuma yanzu da tunda yan uwa kusan musa shi gudu yake har yanzu bai zama wajen waye za shi kun shi da zama da yana amma ba shi da mai gida ba shi da wakili ko dan uwa inda za shi ya zama ya rabu shi ne yanzu baya kuma inuwa yake addu'a da rabbi ya ubangiji inni lima anzalta ilayhi min khairin faqir na ce akwai kake da abin akwai kaskantar da kai kai kamar kanta kamar ya kasa da yawa hanzu akwai dan kai da abin ya Allah ni dai ina mai bukatar alkhairin da ka bani ina mai bukatar Allah ina mai bukatar alkhairin ka akwai dan kai da abin da ladabi Allah ni dai duk abin da ka bani alkhairin Allah ina bukata mabukaci ne Allah ina bukata eh na khairin fakir da amrat bana alkhairi Allah ina mabukaci ne Allah addu'a da yake da Musa shikenan yanzu kenan Musa iya nan a bakin rijiya iya cikin inuwa sai فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء yanzu Musa iya nan a bakin rijiya ya yi addu'a sai ga ihdahuma faja'atu ihdahuma sai ga ɗaya cikin wannan imratain da ya ba ruwa sai ga ɗaya a cikinsu ta zo wajen shi tamshi alastiya tana tahiya tahiya ta kumya ta kame kai wani ba hanga maka ba cewa tana tahiya ta mutunci ta ladabi alastiya tana akwai ruwaya jisun mun kama cewa tana tana rihi huskarta da wani bangaren abin hannun rigarta ta zo tana cikin halin kumya nan alman tafsiri karamar ce babbar ce ana ka ce a sami ce tana ba ruwan mu da ɗaya cikin mutu gurin mu wacce ce ba ruwan ka wacce ce da ya taba ka wahala wacce ta karamar wanda ta karamar ce a babbar ce daga zaka kuma ta hira gurin gurin shi dai ɗayan su Allah ce gurin shi misali misali bace ba su guda ko kubura kun ce ɗayan su gurin da abin da ke da muhimmanci gurin kissan abin da ke ciki sai wannan ɗaya a cikin waɗannan ‘yan mata guda biyu ta zo a cikin halin da ya ta kumya ƙwalat ta ce mu musa salam inna abi ya da'o ka da yace zai ka ajiyar masu haifar lana babanmu yana kiran ka ka je ya saka maka za ka ladan abin da ka shayar da mu ya saka maka aikin da ka fata in wannan ai musa ba na malada bai shi tsoho ko na yaka yana zama yake cewa mamma da kuma marufin fakafi'u ko a musulunci ko baka yi ba dan ka saka maka amma annabi ce dole maka alkhairi kana ka saka mishi wani musulunci kenan duk ana son sakamako da alkhairi annabi ce ko baka abin sakawa iya misali kai baka abin badawa kudi zaka baka baka da komi sai ce jazakallahu khairan maza da ce duk da ma alheri ce zaka ka saka mishi shine na kai naka kenan kenan ko na addu'a ce kai an kuma da hannun bada kai ma ka bada yace kenan ka zo baban mu iya kiranka dan ya saka maka ya ba ya saka maka ya baka ladan sakamakon abin da ka mana na shayarwa shikenan Musa alayhi salam ya amsa kira da ba shi ba da shi san ba shikenan kenan ya kama hanya yace zai ka ajira ma saqaita lana ba mu dan ya saka maka ladan sharwa da kamana falamma ja'ahu muke Musa ya zo wajen wannan latijo lokacin da ya zo wajen shi wa qassa alai da qasas na nan wa abin da ya shahara a da wasu rayoyi na cewa annabi shu'aibu haka yi da malaman tafsiri makamai ibn kasir rahimahullah ita gaskiya mas'ala ce annabi shu'aibu ne mas'ala ce ba ba ta da mai dogara kwakwara imma sunna imma qur'an ce wa shu'aibu ne saboda yace abinda aka bincika tabbacin magana an san shu'aib an san annabi amma ka ce annabi shu'aib kusan annabi ibrahim yake da lokaci ana iya ana musu magana cewa maqablu tu minkum bi ba'id ya musu ya muku ya musu wasiya shu'aib ai gare shi mulut da kullu kusa kuje mutuwa ga abin da kamar mutanen mutu iya musu wa'azi ai gare shi kwarai shi kwarai ibrahim ne annabi mutu yake kwarai shi aka tarihi da abun akwai ala akwai bambancin shekaru masu tsirruwa da kamar kuma magana cewa mai inda su da me zai hana in har shi ne masa a wani wala kira shi ayyuka wala bada hakun shi ayyukan bisa da kashi bisa Allah ta ɓoye suna shi ta ma waye wani kurin lastishin kirki ne ma waye tsohon kirki ne kawai kowar da kirki ne shi ayyukan ne wane ne dai Allah wa'ala shi dai lattijo ga abin da ya cewa Musa falamma ja'a lokacin da Musa ya zo wajen wannan bawan Allah wa qassa alayhi al-qasas ya ba wannan dattijo wanda isa da shu'aib din ne ya bashi labarin hali da yake ciki na gudu daga daula daga kamun fir'aun shi bashi labarin shi bashi tarihi shi halin da yake ciki qala la taqa najauta min al-qawm az-zalimin yace kaka ji tsoron kun ka tsira daga waɗannan mutane azalimi lace anan fir'aun ba shi da iko a wannan gurin kan kuke ce kare zuka yanka wani daga cikin yankin fir'auna ka tsira shikenan an kare yanzu me wa kana قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين
to yanzu ganin Musa alayhi salam ya zo ya ba da labarin shi da kenan ba ba ko wanne ba mai komawa a ona ya zo ya yi gudu daga wani wuri ya samu ciki na wurin zama ya guje min inda ya fito kenan a matsayin zama ɗan ganin haka ƙalat idahuma ɗaya a cikin 'yan matan har zala bigar mace kince ba ta warko ce wata ta yi da wata kira washi ce cikin shi lalace da ɗayan su kuna ɗayar su a cikin matan ta ce ya abata ya ba stajiru ka ɗauki wani bawan Allah ya maka kwadago ya ma aiki ya ma aiki a ɗauki shi ɗan aiki mana abin za a biya ai kwantara a wani aiki sai ta shiga ma uban dalilin sai wani magana inna khairu man sta'jal al qawil amin wanda ya kamata nan ba ba a ɗauka aiki ta maganin da shi tsoho ne ya je mata ga namiji ya zo kuma shi kuma da mu da kamata a ɗauka haya a ɗauka aiki al qawil kuma alamin mai ƙarfi kuma mai amana dan ta ga ƙarfin a yana wajen ture dutse shi kadai abin kawo goma shi ɗaya ture ke dangare nan a zahari malamin tafsiri na cewa kuma a zahari na kuma wani alama ta gani me magana ta ce aminu ya ce a can wajen zauwa tana gaban shi iska na kada ce ta koma baya iya ta gaba tana mai shara don na bane wanda kwarfa da zahiri ya fitar da cewa ta ga amana wajen musa sana ta ce babu wanda ya kamata ka ɗauka lebura mai ma'aikaci mai ƙarfi duk zai iya kuma ya amana ne haka sama uban shawara kuma ya karba yanzu kenan shu'aibu ne annab shu'aibu kenan tsoshin latin yanzu ga shi ya kira musa ya amshi shawarar ɗiyar shi me ce musa قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على لي ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ذكرنا لتيجي إياه مقالة موسى عليه السلام قال inni uridu an unki haƙi da banatai ni dai yanzu manuwata ina so in arma maka ɗayan waɗannan mata wani ɗiya na wa guda biyu haka zama bai ne e ɗayan waɗannan ɗiya na mata guda biyu ɗayan su na arma maka haka nake ga manuwata yan wa'alar ne ta kawo maganar a ɗauka a biya sai kawo maganar baki ɗaya wance a tarihin duniya halin ɗan adam ba abin da za a rike mutum aure kama ba shi mace aure daga an baka mata an mata ko ka ji sai ka dawo wata ran. haka mutanen da suke an ka zo a ce idan za ka dai suka alama kana da akwai abin fahimta daga kuma malami da wani malami ya yi kwalaya ya baka diya to ko ba ce baka dawo ka dawo wani ma yanzu shi kun bai ƙara wuta shi ka da ƙari duk da yawa ka samu garuwa da zama ta yi ya ce kenan zan arma maka ɗayan waɗannan ɗiya nawa guda biyu wani mata amma a kan menene ala an ta'ajuran samanin hijab a kan za ka mun ƙwadugu zan doke ka ɗan aiki shekara takwas samanin hijab shekara takwas kusan wa aikin hajji an gaci hajji ma ana aiki da abin da ake yi kekewayewa a hajji ba magana ta hajji ko dama akwai ta tun annaba su jaki musa ma jaki hajji a nan sai manzala manzala ya zashi ai zashi arfa kan hanya ta zuwa musulfa suna tare da sahabbai sai ce masa sahabbai kuma ta wannan hanyar tana annabuwa ne yazo annabi yunus ta wannan hanya ya biyu annabi musa ya biyu tana a cikin kan raƙumi jajjen mai tozo kaza annabi ba sahabbai wuri wuri da annaba suka zo hanyar suke biyo ma na jibril hanyar suka biyo suka tawo suka tawo hajji mun musu da khifi na kan na kusa mina wani masallaci mun zala tayi annabi saba'in sallah wurin annabi saba'in suka zo aikin haji suka sallah wani wurin annabi saba'in sun zo aikin haji kan haji dama akwai ta banza Allah gyara ta ne bayan an lalata an ka bid'a da shirka a ciki ya kawo haji gangariya ta Ibrahim alaihi salam yace zaka mun kwado gona shekara takwas eh takwas shi ne ƙa'ida amma suna kama mata ajiyar famin inda sun kaga dama ƙarin lada ne ɗan ƙari ne ɗan ƙari ne ma na kama ce kayi ɗan ƙari ne kayi ƙari ne ni dai takwas ce ƙa'ida zan baka ɗiya amma shi ka takwas ce in ka ƙara akan takwas ko wani kuma daga wajen ne ni dai nawa bakin takwas iyawa ce zai ƙara zama zawa to zai kore shi ne ka zama zai ko ni dai ka takwas maka da kai an ka ƙara kuma nan isani ne kamar kayan ɗan gyara ya ce ma'uru da ana shuka a kuma ni ba san ba san baka wahala ba san baka wahala dan warkwa da ruwan karami shekara takwas suka da aiki zai kaga abu gaskiya abin ya maka takwas yi aiki a kwashi ya wani wani zaki yana da siya sadaki kwarai ya yi shi da ya kai amince kenan zai aiki shekara takwas a bashi diya shi ne sadaki shi sadaki wani masu diya to nan ya ta ruwa ya ingantatta na salasalam ya ce musa ya cika ajalin mafi tsawon ya cika haka mai ba labarin salasalam amma shi mamashi da ba za mu gani ba amma za mu ba labarin musa salam shekara goma ya ta yi aka ba shi biya to wannan yanzu wani kenan kama ce tattauna tsakanin musa alaihi salam shi da wannan dattijo mutum shi aibutun ko dattijo ya ce mishi ya ce shi musa a nan da ya tso ya gaya mai haka takwas ko takwas ka'ida goma ka cika kuma liman sun bansu mana ba zan ganda za maka ba shi musa shi kuma yawa musa alƙawarin sassa juta ne in sha Allah min sali ta zan ina ta yawa ta zawa take yi ne ina ta zai ka kalmar ta kasa zuwa ya ce in sha Allah ni kuma za ka sami ni cikin mutane kenan yawa musa alƙawarin cewa za ka sami ni cikin masu mutanen ƙwarai kenan za ka gani cikin za ka gamu maka cewa za ka sami ni cikin mutanen ƙwarai kenan ka tara hankalinka ban na gada za maka musa za ka sami ni cikin mutanen ƙwarai haka yawa musa garanti kalmi musa ce
قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ والله على ما نقول وكيل yanzu Musa alayhi salam bayan ya ji wannan alƙawari ko manuwa ta wannan dattijo ya ba shi ɗiya aikin shekara takwas ko goma kuma alƙawari cewa ba zai gallaza mishi ba kuma cewa zai samu wannan dattijo cikin mutane na ƙwarai qal zalika bayni wa bayni wannan magana don su biske mana kasu kaɗai ne wannan alkawari da ka ɗoka kina musa ya amince wani magana tsakanin da kai tabbas ta tabbata na amince amma ayi mana ajalin ka dai fala udwa na alayya wannan ajalin biyu takwas ko goma magana tana waje na duk wanda na ɗoka takwas shi ne ba an ce ba sai na ƙara biyu in kuma goma ne ba an ce ban ƙara musa ke shi ma sa to gajiya ke wannan iya da zaɓi in da takwas ba ce ya ƙara kuma ya goma ce a yanzu ƙara bakin dai wannan abin da aka yi musa ɗayan biyun wannan ke zai musa ɗaya da zaɓi ko ya takwas ko ya goma shugaban tsoho ya ce zai kyautata mashi kwarai zai kyauta mai mu'amala yanzu musa isalam ya gaya wa kenan ya amince da wannan magana sai ya zai da wallahu alama na kulwaki wannan magana da muke ni da kai allah shi ne wakili mana shi ne mai shaida shi ke nan bar ma'ada koli yan wannan wannan kamar ibirka suna ce wannan magana ta musa da wani dattijo kufta sha'ir ta cewa shekara takwas ko goma shi ne hujjar da imam na'uza'i ke ɗoka ganda masu cewa za ka iya zauwa ku yi ciniki kuɗi hannu jika goma bashi sha ɗaya wannan shi suke kakan na bin ka sinata wannan magana abin dibawa ce ba zahirin magana ba ya kawo cewa akwai asar ko hadisi tabbatacce kullanin sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ba'a bai'atayn fi bai'a falahu aw kasu ma aw riba duk wanda ciniki biyu cikin ciniki guda ko ka dauki kadan kin ka zama lahiya ko ka dauki mai yawa kashi riba wannan hadisin tabbatacce yan wannan mas'ala a yanzu tana cikin cin kasuwa a malaman yanzu wani mas'alar cewa kudi hannu jika goma ba shi sha ɗaya tana kwarai da zaci me yasa mas'alar da yawa da su malaman saudiya da su usaimin zamanin wani saudiya suna kan wannan fatawa ta cewa in dai wabin su suke cewa abin da sun san da ruwaya wata ta cewa kudi hannu ba shi da kudi hannun jika goma ba shi sha ɗaya suka ce inda yake zama lahi an aka rabu ba a yi bayanin wani abu ba in ka ɗauki ɗaya ba matsala albani ramahullah ya ce wannan magana ya ce shi nasin hadisin ce falahu aukansu huma aure ba annabi ta ka ɗauki kaɗan kin ko ƙarin rabaci sai ka ce a nan akwai ma yace shi laifarta musu ce akwai ma akwai rashin tunani ya ce duk mai hankali ya sani na ce maka wannan kayan nawa bashi sha ɗaya kuɗi hannu goma sai ka tafi ka taɓa san wani ɗauka ba bashi sha ɗaya kuɗi hannu goma ya ka tafi a ka zaɓa ko ku gaba ba ki na zaɓa ke cewa ku ce wani mutum ya sayar da ɗaya ba ne ba ce akwai ma hankali akwai matsala sai a hili kenan ya zaɓa kinan cewa na zaɓi ɗaya bai halitta maka aiki haka albanin haka shi haka yabar duniya haka ya tsaya kan cewa bai halitta ka yi ƙarin kuɗi don ba shi wani malaman damar saudiya su suna kan cewa dalilin bashi ana iya ƙarawa allah gafarta musu kullum mutum da ya kauce mai shuba kuma kowa ya san a taimakan bashin ya shi alheri wannan kaka bada ko wannan kaka bada shi halin halin akwai ba ko ko ba ba wannan kaka bada ko ka bada ka samu ladan bashi kuma san ladan sai wanda yake a musulunci an san ladan bashi ka taimaka ni Allah ya baka ladan Allah taimake mu yanzu dai kenan nan Musa da Shu'aib da wannan bawan Allah cewa an yi magana yanzu shekara takwas ko goma ko Musa ya ce ya amince wannan ajalin guda biyu takwas ko goma duk wanda ya iya da zabi kuma ka ataka mana ka mana ka zalunci shi kuma ce kuma Allah ke shaida akan wannan sa hannu kuma ce min wani abin na ce na nakta na nakta rajajeniya min yanzu da gani ya kama kan rajajeniya to Allah shine wakili shikenan harita da Allah ta gaba
فلما قضى موسى الأجل وصار وسار بأهله آنست من آنس من جانب الطور نارا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا قال لأهلهم أهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بخبر أو جرة من النار لعلكم تصطلون
na'am anwa qur'ani kenan yanzu ana Allah subhanahu wataala ya gada da mai kissa an ka maka yanzu Musa tuni ya kare zaman kwadago an bashi diya har ma da iyalai kaga na jakan da kai kenan ya jima a can kamar zance ya huce ya jima da barin fir'auna kenan hatta labarin ma kenan zance ya huce an jima amince ma yanzu Musa alaihi salam begen gida ya kama shi ya kamo hanya daga madayan zauwa inda ya gudu iya cikin tahiya don Allah ce falamma qada musa al-ajal wa sara bi ahli lokacin da musa ya kare wannan ajali da ya doka kina ya cika abin suka da babansa ya cika ya kare kuma ya biyo dare wa sara ya biyo dare da shi da iyalan shi iya cikin duhun dare a nasa min janibin turuna daga can cikin duhun dare ya tsin kayo wuta a jikin dutse ya ga wani haske nan suna cikin duhu kuma ta anan na ɗaya ce za mu gaso aya ce mai yaka ce lalliya ji alanar huda akwai musa ga sanyi ga duhun dare kuma ya ɓace hanya kinan bisan bai ina ne iya neman abu iya neman wuta ta garwashi ga sanyi iya neman kuma sami labarin hanya a wajen ɗan na huda ya cikin abin da shi zan sami sami labarin hanya yanzu sa musa da tsaron kenan a rasa janibin turu naran ya hango wuta daga wani bangare na wani dutse ƙura sa to sai na ce sai na ce wani ta yau wuri sananne wanda iya cikin masar a yau ƙalali ahali yanzu sai ce man iyalan shi mu kusu inni ana sumara kana ka ina kanta da kai musa tuni ya iyalai da yan da matashi da iyalan shi yace ku zamana inni ana sumara na hango ta cikin duhun dare a wancan ku la'alli atikum minha bi khabarin zan je wannan wuta in samo labari kenan na hanya ko ta tsuna ne a jazawa a jazawa jazawa tun nar amma ta garwashi dan makamashi ka samu labarin hanya kuma ka muku dan garwashi la'allakum tasalun tasalun mana dan fatar ku dan jigumi kenan samu labari kuma zo muku da garwashin wuta wanda za ku hura ku samu dan jigumi dan ku tsayin kenan yanzu ga dalilin Musa da ya bar iyalai a cikin wani inda ya bar su ya tafi wajen waccan wuta dan kawo neman labarin hanya kuma da samu garwashi na makamashi falamma ataha فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين
falamma ataha Musa lokaci iya zuwa wajen wannan wuta da ya tsinkaya nudi sai aka kiraye Musa kuma ya ji wannan kira min shadi ilwadi al'aimin fil bukatar mubaraka an kiraye shi a bangaren wannan kwari a wani wuri albukatar mubaraka wani wuri mai albarka wuri ne mai albarka da ana Allah Musa asirin magana a ɓangaren kwarin da yake ciki kun ɓangaren dama kiri ɓangaren damar shi ya tinka dutse ɓangaren damar musa ta wurin ɓangaren damar dutse ne da girma aka yi to ɓangaren damar ana sa zama hamma ta ɓangaren aka da ya shi magana ɓangaren damar shi daga nan shi aka mai kira cewa ya musa an ya musa shi ne kira kamar shi an kiraye shi daga wannan ɓangaren damar wannan kwari cewa an ya musa irin kiran kamar an gama ga taka ya musa kurum a kama sunan shi inni ana Allahu rabbul alamin kurin kira da shi kurin kira daga sama cewa ni ne Allah ubangijin halittu gaba daya shine mai kira gaba kare ba domin sa mana sabuwa sabon ita sabon rayuwa kuma eh ga mai kira shi Allah ne gaba daya ke kiran shi eh ni ne Allah kuma rabbul alamin me aka bashi umarni
وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين
na'am kira da aka mai wa an alƙi asa musa ka saka sandarka can tsaha mai tambaya wa ma tilka bi yaminika ya musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa khushi fiha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha can ko din magana guda ce dai aka ce musa me annaka Allah kan fa me Allah ta tana shi ne me annaka musa me a da maka yace Allah sandata ce ina dogara da ita ina karkabo ita ce dabbobi na Allah ina ma zan ma ina ma da su bukatu da barda ita aka ce ka sake ta wa an alki asaka ka sake wannan sanda kur falamma raha ta tazuka an hajar Musa iya sakin sanda kurhi ga sanda ka an hajar ta- tana kadawa ka an hajar sun an ce fila su kauna ta so bana ta ce so bana an ce jani ko hayatun tas'a hayya shu'ban shu'ban mata shu'ban shu'ban hayya jan nau'ikan ma a wajen girma katuwa ce amma ta kama aka ta mesa amma ce ka an hajar ta ta lata ka an ka an hajar tana motsin motsin ta sai na kububuwa ne dole abin ku dole tsorta da yawa asalin ɗabi'a maciji ƙata maciji shu da ke rage motsa na da ta mera ne shu take tsaye a hankali take tsaye ana mutu da kiran to amma ga ta katuwa amma tana kadawa irin gaugan kububuwa to abin ke da tsoron dole girma eh muciji ya ce mun girma amma tana kadawa ka an hajan kaman kububuwa sai na tsakarin muciji da kadawa da gaugawa musa ganin haka wannan mudubira walam yaqib musa ya juya ya kwana eh kwana yi ya barka suka Allah ce wanda ya ce kuma ce mudubira ya ga maka bayani ya ba ya juya ya bata baya kina ya sheka mu Allah ce kuma walam yaqib ko wayo musa wayo bi ko wayo bi ya dai ya barka ya dai ya barka eh walam yaqib sai Allah ka iya cikin gudu aka kira ya musa iya cikin gudu aka kira shi ya musa aqabil komo komo komo wala ta khaf kaka yi tsoron komi inda ka min al'amin kana da cikin amintattu Allah kai rana ta sai mutum ya kware Allah kai rana ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان مسلمين هذا دك ما سبقت على خير الذي يرحمكم غبا ما سنه الا بس لا هي تتم على غفر تامس اللهم صل- سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
Eso, que ahora un bacallao, un bacallao. kun yi raja
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
داود داود داود ran talata kayan kwashe الصلاة الله أكبر